الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha daya ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan hudu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kamar ya ba da kyauta? ya ba da kyauta wanda ya ba ya ba shi ba ya ba da ta kyauta ga shi wanda ya ba shi da hagu wani misali mutum ya baka kyauta shi lokacin da ka wadatu da wannan abu kana iya ba shi wannan abin da ya baka kaima a matsayin kyauta wannan ba laifi ba ne mutum yana iya amsa an gane ko abin da shi bai ya halatta ka ba mutum kyauta ka dawo ka karbe wannan kyauta wannan shi haramun ne mahaifi shi kadai ne yake da yancin ya dawo ya karbe kyautar da ya matansa don haka in kama mutum kyauta ta hanyar shi ma ya dawo ya maka kyauta ko ka gaji wannan abu an gane ko ta hanyar gado ko kuma kasancewar ta hanyar saya to wannan duka shi baya da matsala sadaka ita ce bai halatta ko ta hanyar saya ne ka saya kamar yadda nassi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana Umar lokacin da yayi nihin sayan wannan duki da ya bada shi a farko domin wani ya hau ya ringa jihadi a kansa tambayar ka kawai menene hukuncin saki uku a dunkule kamar misali mutum ya ce ma mace ya mata saki uku ko ya rubuta takarda wadda take dauke da saki uku ya danka mata wannan a matsayin saki ɗaya yake kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa saki uku a lokaci guda ma'ana a kalma guda a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi sallam da zamanin abubakar da farkon khalifancin umar ya ce duka a matsayin ɗaya da mutane suka yawaita ma suka yawaita yi ma mace saki uku a lokaci guda umar Allah ikara masa ya daye zartan musu ya ce daga yau duk wanda ya uku a matsayin uku yake domin wato yi musu uku ba cewa su daina domin ya saba ma shari'a amma a magana mafi rinjaye matsayin ɗaya yake kamar yadda haka yake a tabbace a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna je cikin kitabul hiba mun tsaya ƙarshen babi na 32 baban da ke bayani game da abin da aka faɗa game da wasu nau'ikan kyauta guda biyu al'umra da arruquba ita al'umra shine kamar yadda mutum zai faɗa ga wani ya ce masa a amartuka hazihi dara na baka wannan gida je ka zauna iya rayuwarka to duk wanda ya yi irin wannan lafazi ka ba mutum gida je kaka zauna iya rayuwarka to wannan gida ya zama nashi in ya mutu magadan shi za su ci gaba da wato za su gashi wannan gida ba maganar ya dawo zuwa ga shi wanda ya yi wannan kyauta da farko inda ka ce masa je kaka zauna iya rayuwarka to wannan ya tabbata nashi ne sawa'an kana raye ko kana yana mace in ya mutu kuma magadan shi za su gaji wannan ita kuma an rukuba shine mutum da yakan yi kyauta misali ta gida ga wani ya ce masa a rakabtuka hazihi dara misali idan ya faɗa masa wannan to shi yana jiran cewa in shi wanda aka ma kyautar ya mutu ya rigayi wanda ya kyauta mutuwa to gida zai dawo ga shi wanda ya kyautar in ku shi wanda ya kyautar ya rigayi wanda aka ma kyauta mutuwa to gida ya zama na shi wanda aka ma kyauta kenan kowanne daga cikinsu yana dakon mutuwar ɗan uwansa shi wanda ya kyauta yana jiran wanda ya ma kyauta ya mutu domin gidan shi ya dawo gare shi shi wanda aka masa kyauta yana jiran wanda ya mushi kyauta ya mutu domin gida ya zamanto mallakar shi wannan nau'i na kyauta shine ake kira da wato arruquba to don haka shi ma wannan kyauta kyauta ce wadda ta halatta amma ka tabbata in kama mutum irin wannan to shi ma ya zama nashi domin a hukunce da al'umra da arruquba duka tafiyarsu daya duk wanda ya ma wani wannan kyauta to ya tabbata gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ta tabbata ga wanda aka ma kyautar da zuriya shi in yana raye kina ya zama mallakar shi in ya mutu kuma magadan shi za su gaji wannan abin da aka masa na kyautar za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من استعار من الناس لفرس قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin wanda ya aru doki wato daga gun mutane ma'ana mutumin da ya aru dokin wani shin menene matsayin haka na halatta ko baya halatta kenan kamar a yau ka ari keke na wani ko babur ko mota ko abin da ya kama da haka shi ne ce babu minista ara minan nasir faras baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya alluki daga gun wasu jama'a shi ne malam ya zo da hadisin kata da Allah ya ji kansa ke faɗa na ji anas dan malik allah ya ƙara masa yadda na faɗa kana faza'un bil madina yace wani firgici ya kasance a birnin madina a wani lokaci nau'in firgicin wato tsoron makiyayi abokan gaba aka dan samu wato shine tsoro game da kawo hari na abokan gaba shine yace kana fazahun bil madina wato wani tsoro game da abokan gaba wani lokaci ya kasance a birnin madina lafazin alfaza bi ma'ana alkhawf kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa fazi aminhum ay fa khafa minhum فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة وتمزع الله صلى الله عليه وسلم سيا أردوكي أبو أبو طلحة الله يكرم سيدنا yuqalu lahu al-mandub wannan doki ana kiransa da suna al-mandub al-mandub in ma ya kasance an ciro shi ne daga annadib idan aka ce annadib wato shine wato kama doki daga cikin dawakan sukuwa an gane ko domin shi asalin kalma ta annadib shine daga murya game da kwadaitar da jama'a akan wani abu don haka ayyuka na sunna waɗanda suke mustahabbai ake kiransu almandubat don haka a cikin dawakan su kuwa dokin da mutum ya kama shine ake kiran shi da annadib don haka ake kiran shi almandu ko kuma almandu an ciro shi ne domin shi dokin ya samu wani rauni a jikinsa raunin ya warke kuma sai ake masa lakabi da almandu a takaice kenan wannan yana nuna mana halaccin yi ma doki suna an gane ko kuma mu ce yi ma dabba suna kamar yadda dabobi a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda ake hawa suna da sunaye kamar yadda taguwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana kiranta alkasuwa to shi ne anan ya ce waƙalu lahu almandu ana kiran dokin da suna almandu baraki bahu manzan Allah ya hau wannan doki ya fita ya kewaya gefen madina domin ya hakikance tsoron da suka samu kansu a ciki shin makiya ne suka kawo farmaki ko kuma wani abu ne na daban falamma raja lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo wato sai ya faɗa ga jama'a mara aina min shai manzon Allah ya ce ba mu ga komai ba ya ce wa in wajadna hula bahra manzon Allah ya ce wannan duki wato ba mu same shi ba face teku ne in anan bi ma'ana ma'an nafiya an gane ko kamar yadda ya ce wa in wajadna aktharahum la fasiki Allahu anan bi ma'ana illa kenan shine yace wa in wajadnahu la baharan ai wa ma wajadnahu illa baharan haka kenan zaka kaddara shi wannan doki manzo Allah yace ba mu same shi ba face kogi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta shi da teku domin shi teku kogi gudun shi baya karewa an gane ko kuma saboda tsantsar gudu manzo Allah ya kamanta shi da teku shi wannan doki domin doki ne wanda kamar yadda ake faɗa cewa duk a birnin madina babu wani doki wanda ake gasa da shi babu wani doki wanda yake fito na fito da shi in dai a wajen gudu ne shi wannan doki na abu dalha shi ne ce wa in wajadnahu labaharan ba mu samu wannan doki face teku ne saboda tsantsar gudu a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamanta shi da teku a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin aran doki abun wani ba laifi ba ne ba kana da bukata ka ari abin hawa na wani amma a farko ka tabbatar da wato daɗin rai game da shi wanda za ka ara ba wanda zai ga cewa ka ɗora masa nauyi ala tilas ne zai ara maka duk wanda ka san ba zai samu damuwa to ba laifi kana iya aran kayansa saboda shi asali game da aran kaya na wani halak ne shine a nan kenan malam yanzu zai zo da ya yi babi na musamman akan aran doki domin hadisi ne wanda yake a bayyane akan haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ari dokin wato abu dalha illa kasancewar kamar yadda yake abu ne sananne shi kayan aro amana ce idan ka ari abun mutum to ka tsaya ka kiyaye wannan abu ka tattala shi duk abin da zai janyo masa matsala da wani hadari to ka kiyaye ka ɗauki abin kayan aro sama da yadda kake jin kayanka ka tattala shi sama da yadda za ka tattala abu wanda yake naka in ka gama bukatar ka kuma sai ka dawo da shi game shi don haka shine ce al'ariyatu mu'adda kayan aro abun mayarwa ne ga masu shi domin amana ce amana ko ubangiji ta'ala ya yi umarni game da mayar da ita ga masu ita kamar yadda ya ce inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangijinku na umarninku ku mayar da wato amanoni ga masu su kuma kamar yadda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa addil amanata limani itamanak azan Allah ya ce ka mayar da amana ga wanda ya amince maka domin duk wanda kaga ya ɗauki kayan shi ya baka a matsayin aruto ya amince maka ne ya yarda da kai idan dole ka kiyaye wannan abu kar ka yi wani ganganci akan kayansa babu listi'arati lil arusi inda bina قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin wato yin aro na kayan kawa lil'arus wato ga amarya inda bina lokacin da za a kai ta gidan miji an gane ko ma'ana a aro kaya a sanya mata a kawatar da ita shine ya ce babu listi'arati lil arusi inda bina babi ne wanda ke bayani game da hukuncin aron kaya lil arus domin yi ma amarya ado inda bina lokacin da za a kai ta gidan miji a aro kaya a yi mata ado ko shi an goya ar kaya ya saka a jikinsa wannan duka kenan baban ya dauka ta kowace fuska shine anan malam ya zo da hadisin abdulwahid ibn ayman daga mahaifinsa ke faɗa cewa da khaltu ala aisha radiyallahu anha na shiga gun aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda wa alaiha dirhu kibir wato a lokacin nan a jikinta wato akwai wata riga ta auduga idan aka ce alkidir wanda tsantsar auduga ce aka saka rigar kuma sakawa da take mai kauri tare da cewa ana cewa dirhun kidriya ana danganta ta ne zuwa wata alkarya wadda ke baharai wanda sun shahara wato game da sakar tufafi shi anan aiman lokacin da ya shiga wajen aisha allah ya kara mata yadda a jikinta akwai wannan nau'i na riga kenan riga wadda take wannan diru kidir kenan riga ta auduga saƙa wadda take mai kauri samanu hamsati da rahim iya kudin wannan riga in ma sayar da za a yi kimarta wato dirhami biyar ne kacal ba ta wuce dirhami biyar shi ne ya ce samanu hamsati dirham a nan an shafe da miyar kenan samanu hu sai ka ce hamsatu dirham kenan iya kudin rigar wato dirhami biyar ne fafalat aisha allah ikara mata yadda sai ta ce da shi irfa abasaraka ila jariyati daga dibinka kalli wannan baiwar tawa unzur ilaiha kallata da kyau fa innaha tuzha an talbasahu fil baiti a duk lokacin da ta saka wannan riga a cikin gida wato sai a sa mata jiji da kai da takama sai ta ringa ganin ta sa kaya masu tsada khadimar aisha wata baiwarta takan ɗauki wannan riga ta aisha sai ta sa a jikinta a cikin gida idan ta sa wannan riga sai ta ringa jiji da kai tana nuna isa cewa ta sanya wasu kaya waɗanda suke na a zo a gani ita kuma alhali duka rigar ba ta wuce dirhami biyar وقد كان لي منهن درع على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الله يقرا mata yadda take cewa wato daga cikin waɗannan tufafi ta ce ina da wata riga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce addira wato riga kenan doguwar riga shi ta ce ake kira da alkanis tare da cewa lafazin dir wato suna ne na silken yaƙi riga ta yaƙi kenan shine ta ce wa kad kana li min hunna dirhun ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce daga cikin irin waɗannan tufafi ta ce ina da riga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama kana timra'atun tuqayyanu bil madina wata mata wadda take amarya ta ce ba ta taɓa kasancewa ba a birnin madina wadda ake nihin a mata ado a kai ta gidan miji illa arsalat ilayya tasta'iruhu aisha ta ce face sai ta aiko mun tana neman in ba ta aran riga duk wata amarya a birnin madina idan ana shirin kai ta gidan miji a mata ado a kai ta to sai ta aiko ta nemi aron wannan riga abun aisha Allah ya kara mata yadda lafazin tuƙayyan wato an ciro shi ne daga alƙaina idan aka ce alƙaina wato yana ɗaukan ma'ana da dama alƙaina suna ne wanda yake na mawaƙiya idan aka ce alƙaina ana nihi mawaƙiya zabiya kenan sannan alƙaina yana ɗaukan makitsiya sannan alƙaina yana ɗaukan ma'anar wato baiwa don haka lafazin tuƙayyan ai tuzayyan shi ne ta ce fama kana timra'atun tuƙayyanu bil madina babu wata mata wadda za a yi mata ado a birnin madina kenan wadda take amarya za a yi mata ado a kai ta gidan miji illa arsalat ilayya tastadiru face sai ta aiko mun wato tana neman aran wato wannan riga na ba ta kenan a yi mata ado a kai ta gidan mutu wannan aisha allah ikara mata yadda tana nuna bayan yanayin da suka kasance a farko yanayi wanda yake na kunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a farkon musulunci sun rayu rayuwa wadda take kuntatatta da a wannan lokaci ba kowa ba yake da tufafi biyu an gane ko za ka samu mafi yawansu kawai tufafi ɗaya ne kamar yadda a can hadisin umu haɗiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin mata cewa wadda take da tufafi biyu ta ara ma yan uwarta ɗaya domin ta fita ta je masallacin idi in kina da biyu ki ara mata ɗaya to shine a nan aisha take ba da labarin kenan duka wannan riga wadda take da ita kenan duka kacar wannan riga ba ta wuce dirhami biyar ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata riga wadda duk amaryar da za a mata ado a kai ta gidan miji to sai ta a nan birnin madina sai ta aiko ma aisha allah in kara mata yadda tana neman a ba ta aran wannan riga don haka wannan hadisi yana nuna mana ba laifi ba ne ba abin aibantawa ba ne cewa mutum ya alkaya musamman ga wanda ya kasance a cikin irin wannan hali wanda yake da sauka misali amarya ko ango ba laifi ba ne mutum ya ari kaya ya sa in an gama kuma ya naɗe limke kaya ya mai dama shi kamar yadda ake aran kayan ɗaki a ara a je a cika ɗakin amarya bayan wani lokaci kuma a mai dama masu kaya kaya wannan duka ba matsala ba ne ba laifi ba ne tunda an abin riga ma ta sa kayan ɗaki kenan min babu aula a ara a yi ado in an wuce an samu su yan kwanuka yan kai kawo yan tsegumi sun yi ɗauke kafa in ya so a mai dama masu kaya kayan su shi ne kamar yadda anan kenan aisha allah ya kara mata yadda take faɗa kuma ta dangana abin ta ce fa a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yana raye ne duk wata mata duk wata amarya in za a kai ta gidan ango a birnin madina kenan sai ta aiko ma aisha allah ya kara mata yadda cewa ta ara mata wannan riga kuma wannan yana nuna mana irin wato cimiri na aisha allah ya kara mata yadda wannan fa baiwar ta ce take ɗaukar rigar ta aisha ta saka a jiki a cikin gida tana kewaya tana takama tana jiji da kai ta sanya kaya masu tsada amma duk da wannan aisha ba ta ce mata komai kuma wannan yana ƙara nuna mana kaskanta kai na aisha allah ya ƙara mata yadda kamar yadda dama aisha ta shahara da haka mace ce wadda ta kai matuka a wajen kaskanta kai ga allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma mijinta mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shugaba a wannan fage haka kuma mahaifinta abubakar allah ya ƙara masa yadda باب فضل المنيحة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللكحة الصفي منها والشاة الصفي تبدو بإناء وتروح بإناء قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي وإسماعيل هو ابن أبي أويس عن مالك أنه قال نعم الصدقة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله قال حدثنا يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يؤطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم ويكفوهم العمل والمؤونة وكانت أمه أم أنس أم سليم رضي الله عنها كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رضي الله فكانت أعطت أم فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولات مولاته أم أسامة بن زيد قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم منائحهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه إذاقها فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائضه وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا قال حدثنا الأوزاعي هو عبد الله بن عمرو عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العائس وإمادة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأول قال حدثنا الأوزائي أنه قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزائي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتؤتي صدقتها قال نعم قال فهل تمنه منها شيئا قال نعم قال فتهلبها يوم وردها قال نعم قال فعمل من وراء فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السكتياني عن عمرو وابن دينار عن طاووس هو كيسان اليماني أنه قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه فقالوا اكتراها فلان فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta almaniha idan aka ce almaniha shine ba da aran dabba wadda take ma'abuciyar nono domin wanda aka ba aran wato ya ringa tatsa yana sha in ta kafe sannan ya dawo da ita ga mai ita ka ba mutum aran taguwa wadda take mai nono ko saniya mai nono ko kuma akuya ko tinkiya ka ba shi domin ya ringa tatsa yana amfana da wannan nono shi kuma ya ringa ba ta dussa da ciyawa in ta kafe sannan kuma ya dawo ma da kayanka shine ake kira da almaniha kenan wannan kuma abu ne wanda kamar yadda za mu gani hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kwadaitar akan yin haka saboda abu ne kai ka riga ka wadatu da shi musamman a irin wancan lokaci saboda galibi kowa makiyayi ne to akwai waɗanda suke talakawa waɗanda ba su da dabobin da za su kiwata idan kai kuma kana da dabobin har sun wadace ka akalla a garken ka a samu taguwa wadda take mai nono sama da goma a kaɗan kenan ko kuma kana da saniya wadda take mai nono sama da goma kaga abin da za ka tatsa ya fi ƙarfin buƙatar ka kai da iyalinka kuma wancan lokaci ba lokaci ba ne ba wanda za a fito da shi ana yawo da shi ana siyarwa mafi yawa jama'a suna da shi to shine a nan wato malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imal manihatu allikihatu safiyu minha manzon allah ya ce ma dalla da almaniha wato irin wannan kyauta ta dabba allikiha wato ya zaman tuta guwa ce an gane ko asafiyu wadda take mai yawan nono min hatan wato a matsayin kyauta kenan madalla da almaniha kenan ta zamanto allikiha in aka ce allikiha taguwa mai nono kenan taguwa wadda take da nono ita ce ake kiranta da allikiha sai ya ce asafiyu kenan mai yawan nono wanda in aka tatsa sai an cika kwarya shi ne ya ce ni'imar manihatul likiha madallada wato irin wannan kyauta ta dabba kenan ya zamanto taguwa ce asafi asafi asafi wadda take kenan mai yawan nono minha a matsayin kenan kyauta mutum ya bada sai ce washatu safiyu wato washatu safiyu wato sai ce washatu safiyu wato da tinkiya wadda take mai yawan nono kenan ka ba da tinkiya mai yawan nono ko kuma akuya mai yawan nono lafazin sha ismul jins ne sai ya ce taga dubi ina'i wadda za ta yi jijjihi wato game da cika gidauniya wata ruhu bi ina kuma da yamma ma hannu ta cika gidauniya wanda in an tatsa da safe za a cika ƙwarya haka kuma da yamma hannu a cika ƙwarya ba za Allah ya ce madalla da irin wannan kenan ka ba mutum wato shine kyautar taguwa wadda take mai yawan nono ko tinkiya wadda take mai yawan nono saboda galibi a lokacin can dabobin da suke kiwo daga ragoma sai kankanan dabobi ba su cika kiwon shanu ba haka sosai shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su taguwa wadda take mai yawan nono ko tinkiya ko akuya mai yawan nono kenan a nan shi wanda zai yi wannan kyauta an kwadaitar da shi ya diba ya gani a cikin garken shi wanda take mai yawan nuna ba ka ba mutum wanda sai ya sha wahala ba zai tatsi dan abin da yake bai taka kara ya karya ba saboda shi in za ka yi kyauta ko za ka yi sadaka abin da ka fi so shi ne ake bukatar ka yi kyauta da shi ko ka yi sadaka da shi ba sai ba ka son abu ba da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuba yabo akan wanda ke yin irin wannan kyauta shine yace ni'imal manihatu ma dallada irin wannan kyauta manzon Allah ya ce allikiha ya zaman taguwa ce as-safiya wato mai yawan nono sai ya ce minha a matsayin kyauta kenan sai ya ce washatu safi wato da tinkiya wadda take mai yawan nono daga dubi ina in wata ruhu bi ina wadda za ta cika gidauniya da safe kuma da yamma hallo ta cika gidauniya saboda ita madara matsayin abinci ce mutum yakan iya rayuwa lokaci mai tsawo ko kuma ya yi iya rayuwar shi ta hanyar ci madara ita ce cinsa shine shan shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa ban san abin da yake tsayawa a matsayin abinci da abin sha sama da madara shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala da hikimarsa ya mai da wannan nono shine matsayin cin yaro shine shan shi yaro yakan iya rayuwa ba tare da an ba shi ruwa ko an ba shi abinci madara wannan ita kaɗai ce matsayin abincin shi kamar yadda likitoci wani lokaci su ba da fatawar cewa kar a ba yaro ruwan sha a bar shi sai ya kai wata shida wani lokaci kuma su dawo bayan wani bincike shi dai a shar'ance ita dai madara tana iya tsayawa matsayin abinci ko matsayin ruwa wanda yake na sha mutum ya kwashe lokaci mai tsawo to shi ne anan ya ce taga dubi ina in wata ruhu bi wannan bi ina kenan ta yi jikiri da safe ta cika gidauniya kuma da yamma ta cika gidauniya wannan a cikin dabobi akwai wanda za a tatsi nono mai yawa da safe da yamma ma kuma a tatsi kwatancinsa sannan malam ya zo da wato hadisin abdullahi ibn yusuf da isma'il ibn abi uwais daga al'imamu malik su a cikin riwayar su sai suka ce ni'imar sadaka ma dallada wato sadaka kenan ita wannan almaniha duk da cewa a nan ilaku sadaka kamar yadda malamai suka faɗa wannan alal majaz ne saboda inda a ce ita almaniha sadaka ce to da ba ta halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah ya haramta masa cin sadaka Allah ya haramta masa cin sadaka don haka sadaka ta wajibi zakka ko kuma sadaka ta nafila gaba ɗaya Allah ya haramta masa don haka kenan in aka ce almaniha dama asali kawai kyauta ce kamar yadda hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa mu iyalin gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mukan kwashe wata biyu wata uku tukunya bata hau ba me kuke ci take cewa bakaken nan guda biyu dabino da bakin ruwa tace sai dai wasu makwabta namu suna da almaniha irin wannan dabobi da ake basu su tatsi nono su sha in sun tatsa sai su aiko gidauniya ta nono ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga inda a ce almaniha sadaka ce to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ci ba to da haka a wannan riwaya da malamin ka ni'imar sadaka shine da malamai suka hada ma'anar kenan sadaka anan alal majaz ne sannan hadisi na biyu a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم yayin da wato muhajirun suka kauro daga birnin makka suka zo birnin madina anas dan malik ya ce wa laysa bi aidihim babu a hannunsu wani abu na dukiya wanda za su ringa saye da sayarwa kasuwanci babu wani abu a hannunsu domin wasu asace suka fito saboda kasancewar an hana su su giggibo dukiyarsu su zo da ita haka suka zo hannunsu goma mafi yawansu talakawa ne shi ne ce nan ma kadimal muhajirun almadinata min makka lokacin da waɗanda suka yi hijira daga makka suka iso madina walaysa bi aidihim a hannunsu babu wani abu wanda yake na dukiya ai walaysa bi aidihim shay'un min almal babu wani abu na dukiya a hannunsu وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار su kuma mutanen madina sun kasance ma'abuta gonakai ne wal'aƙar wato da filaye suna da filaye in aka ce aƙara shine wato fili kamar karika kenan kuma sannan wato suna da gonakai faƙasa mahumul ansaru ala an yi uduhun simara amwalihim kulla amin wa ya al'amala wal ma'una wato su mutanen madina sai suka yi yarjejeniya wato da su da almuhajirun akan cewa za su raba ‘ya'yan itacen da aka samu a kowace shekara kenan za su ba su gonakan su je su noma idan suka noma kenan abin da aka samu na amfani na 'ya'yan itace kenan za su raba wa ya amala wal mauna wato su isar musu aikin gonar wato da duk wasu wahalhalu kenan sai shi mutumin madina ya ba da gona ga wanda yake alwana almuhajir ya zaman shi zai ringa ban ruwa yana gyara dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi ayyuka na garka abinda aka samu na 'ya'yan itacen kenan sai a raba akan yarjejeniyar da aka yi in ma a raba uku shi wanda ya aiki ya ɗauki kashi ɗaya shi mai gona ya ɗau kashi biyu ko kuma a raba tsakiya kowa ya ɗau rabi akan da yadda aka yi yarjejeniya kamar yadda su mutanen madina a farko sun nemi cewa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya raba waɗannan gonakai nasu tsakaninsu da 'yan uwansu almuhajiru kowa a karɓi gonakan shi a raba kowa a bashi maza Allah ya ce a'a ba haka ba za a yi a zo a yi yarjejeniya ku ba su gonakan su je su kula da su su ringa ban ruwa duk da wasu aikace-aikace abinda aka samu na 'ya'yan itacen na dabino in ya so a raba shine anan ya ce faƙa sama humul ansaru ala an yi uduhum simara amwalihim kulla amin wa yakfuhum al'amala wal mauna su mutanen madina kenan sai suka raba waɗannan gonakai kenan tsakaninsu da al'ansar ala an yi uduhum simara amwalihim akan cewa su ba su wato ‘ya'yan itacen gonakan nasu abinda ake nihi da amwalihim ana aradihim ma'ana gonakansu kulla amin a kowace shekara wa yakfuhum al'amala wal mauna su kuma su isan musu abin da ya shafi kenan aiki wanda yake na shayarwa wal mauna wato da duk wasu wahalhalu kenan na gonar kenan su za su ɗauki wannan aiki abin da aka samu kenan sai a raba akan haka aka tabbata sai ce wa kanatu ummuhu ummu anasin ummu sulai wato mahaifiyar anas an gane ko wakalatu ummuhu ummu anas ummu anas wannan kenan alal badaliya wakalatu ummuhu kenan adamir anan yahudi ila anas shine yace wakalatu ummuhu kenan ko ka ce wakalatu ummu anas ko ka ce wakalatu ummu sulai duka wannan kenan wato tasarruf ne na shi wannan marwaci al-imamu zuhri wakalatu ummuhu ummu anasin ummu sulai duka dai magana da ya ce a takaice sai ka ce mahaifiyar anas umu sulaim allah ya kara mata yadda ta kasance ita ce kanatu umma abdullahi ibn abi talha ita ce mahaifiyar abdullahi ibn abi talha shi abdullahi ibn abi talha dan uwa ne da ummi na anas duka dai ita ce fakanat a'aqat أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال wato ita mahaifiyar ta Anas kenan ummu Sulaim wanda kuma ita ce ummu Abdullahi wato ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam izaqan wato wasu da billai an gane ko izaqan wasu da billai itacen dabino kenan فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد wato waɗannan dabinnai da wato mahaifiyar anas dan malik ta ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin maniha ce ta bashi an gane ku ta bashi ne ya ringa yankar 'ya'yan itacen yana amfani da su kana iya ba mutum wato gindin dabino ko abin da ya kama da haka ya ringa yankan itacen kai dai ka masa kyautar 'ya'yan kenan ya ringa yanka lokacin da kaga dama bayan wani zamani kuma ka amshi kayanka kamar yadda shi mai dabba yake ba da dabba mai nono ga wani ya je ya tatsa ya ringa tatsa in ta gafe sannan kuma ya amso kayan shi ko lokacin da ya ga dama ya karɓo kayan shi to haka ita ummu sulaim sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu dabinai daga cikin gonarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko sai ya ba wato ummu aiman wanda ita ummu aiman yantacciyar baiwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ita ummu aiman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaje ta ne wato daga mahaifinsa an gane ku baiwa ce ta mahaifinsa abdullahi ana da cikinsa allah ya ma mahaifinsa rasuwa abdullahi bayan khadija ta wani amina ta haifi manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bada shi ga ita wannan baiwa ta shi umu aiman ta shayar da shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girma ita wannan baiwa tashi da ya gada wato manzon Allah sai ya yantar da ita bayan ya yantar da ita sai ya aura ma Zaid ibn Harisa manzon Allah ya aura masa wanda Zaid ibn Harisa yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Khadija ta masa kyautar shi manzon Allah sai ya aura ma Zaid ibn Harisa wato wannan intacciyar baiwa ta shi ummu aiman ita ce ta haifi usama ibn zai shine anan yace wato fa'a aqabunna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama umma aimana maulatahu umma usama ibn zai bazan Allah sai ya bada wannan dabinai wanda ummu sulaim ta masa kyauta sai ya ba yantacciyar baiwarsa ummu aiman wadda ita ce uwar usama ibn zai ibn shihab az-zuhri ke faɗa cewa Anas dan Malik ya bani labari lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma faraga min qitali ahli Khaybar lokacin da ya gama yakar wato Yahudawan Khaybar fansarafa ila al-Madina ya dawo gida Madina radda al-muhajiruna ila al-ansari mana'iya wato su mutanen Madina sai suka mayar ma wato su al-muhajirun wato sai suka mayar ma da mutanen madina mana'ihu wato abubuwan da suka ba su kenan a matsayin maniha itacen da bilai da suka ba su da duk abin da ya kama da haka sai suka mayar musu da kayansu shi ne ce raddal muhajiru na ilal ansari mana'ihum mana'ihum min simarihim wato da binnan da su mutanen madina suka ba al-muhajirun cewa sun ba su da binnan nan su ringa yankar 'ya'yan itacen sai suka mayar musu da kayansu me yasa saboda sun wadatu bayan yakin khaibar wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu wadatuwa domin an samu ganima wadda take mai yawa to daman shi kuma irin waɗannan abubuwa daman bukata ne take kaiwa in bakka ne a taimaka maka. to in ka wadatu sai ka mayar ma da mai kaya kayan shi don haka da aka gama yakin kaibar an samu ganima su almuhajirun sai suka mayar ma kenan da su mutanen madina kenan itacen su na dabinnai da suka ba su a matsayin su ringa yankar yaya faradda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi idaqaha bazan Allah sai ya mayar ma da mahaifiyar Anas wato da binnan da ta bashi wanda ya ba ummu wannan ummu Aiman فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائضه وذا الله صلى الله عليه وسلم daga cikin gonar shi sai ya ba wato ummu ummu ayman wato madadin kenan wannan wanda ya karba daga gunta ya mayar ma kenan da wato ummu sulaim kayanta wanda lokacin da aka zo karba su sun nema a basu a lokacin nan ita ummu adi ummu aiman sai take cewa ai ba zan ba ku ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bani wannan dabina a lokacin nan shi ko maza Allah yana faɗa ga ummu aiman yana cewa laki kaza laki kaza kai har sai da ya kai maza Allah ya ba ta kwatancin wannan abin da ya ba ta a farko linki goma sannan ta yarda ta amince kenan shi yana son ya karfe waɗannan da binnai da ya bata tun da shi ma dama an ba shi ne domin ya ringa yankar 'ya'yan itacen ba an ba shi bane ba kyauta wadda take ta mallaka kyauta ce amma wadda ba ta nuna cewa abin ya zama mallakar ka an baka ne domin ka amfana da abin to shi da ummu sulaim ta ba shi shi ko sai ya ba ummu aiman to su kuma yan uwan ummu sulaim sun zo su karɓi wannan kayansu ita kuma tana cewa a bana ba ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bani a lokacin nan kuma a gaban shi ne manzon Allah sai yake cewa na baki kaza a madadin su ki maida musu kayan yana ƙara mata yana ƙara mata sai da ya ba ta dinki so goma kenan kaddara cewa a farko dabino goma ne aka ba ta kaga sai da ya ba ta dabino ɗari a madadin wannan goma daga cikin gonar shi tashi ta kanshi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ba ummu aiman wannan yana nuna mana kenan shi wannan nau'i na kyauta bai keɓanta ba ga dabba wadda take mai nono kai da kake da gona kana da itace na dabino da abin da ya kama da haka kana iya ware wasu sai ka ba mutum sai ka ce masa ya ringa zauwa ya ringa yanka an gane ko kamar yadda mutanen ƙauye misali wanda yake da kuka itacen kuka a gonakan shi da abin da ya kama da haka sai ka ba wani ka ce masa ka ringa yankan ka ringa wato yankar kenan ganyen wannan duk a lokacin da ta yi gani kaga ba kyauta ba ce ka ba shi gaba ɗayan wannan itace a ka ba shi ne ya ringa yankan ganyen wannan itaciya kenan ya ringa amfani da shi a duk lokacin da ta yi kenan bayan wani zamani kuma kana iya karɓar kayanka kenan shine ake kira almaniha kenan ko da itace ne mutum yana iya badawa kenan wani ya ringa yankar 'ya'yan iccen yana amfani da su ya ringa kula da shi shi ne ce ahmad ibn shabib ya ba da labari daga mahaifinsa shi kuma daga yunus wato bihaba da wannan sanadi wa kala sai ce makala hunna min khalisihi maza Allah ya ba ummu aiman wasu dubinnai min khalisihi daga gonar shi wadda take kebantacciya tashi maza Allah ya ware wasu dubinnai kenan ya bata a madadin wancan da aka karba kenan aka maida ma ummu sulaim kayanta sannan hadisi na uku a baban wato hadisin abdullahi ibn amr Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una khasla manzon Allah ya ce ta dudi guda arba'in a alahunna manihatul ans kololuwarsu wanda shine karshe manzon Allah ya ce manihatul ans wato bada akuya ko tinkiya bada akuya shine yace manihatul ans ka bada akuya mai nono ga wani ya ringa tasa yana amfani da nono kamar a zano abubuwa masu fadla ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya har arba'in sai a ce fiyayye daga cikinsu wanda shine karshe babu sama da shi kenan shine ba da kyautar akuya lafazin al'anz wato suna ne na akuya an gane ko shine yace mani hatul anz ba da kyauta ta akuya mai nono a cikin tadodin guda arba'in wanda kowace ɗaya ta isa ta kai mutum aljanna sai ya ce ma min amilin ya amalu bi khaslatin minha maza Allah ya ce babu wani mai aiki da zai yi aiki da tada ɗaya daga cikin tadodin nan guda arba'in raja a tsawabiha don kaunar wato ladanta wata sidika mau'udiha kuma don gaskata alkawalin da aka yi game da ita kenan alkawalin da Allah ya na cewa duk wanda ya kaza illa adkhalahu Allahu biha aljanna face sai Allah ya shigar da shi aljanna a sababin ruku ko kuma a sababin yin aiki da wannan tada idan aka ce kasula shine ake kira tada ma'ana wasu abubuwa halaye ne al'amura ne guda arba'in maza Allah ya ce babu amma ƙololuwar su kenan karshe wanda babu sama da shi kenan shine wato manihatul anz yin kyauta da akuya wanda take mai nono maza Allah ya ce babu wani mai aiki da zai yi aiki da ɗaya daga cikin waɗannan tadodi arba'in sharaɗi sai ce raja a tsawabiha don ƙaunar wato ladan ita wannan tada wata sudika mawudiha kuma don gaskata wato alkawalin da aka yi game da ita illa a dakhalahu Allahu bi aljanna face sai ubangiji ta'ala ya shigar da shi aljanna a sababin ta kaga kenan irin wannan kyauta na ka ba mutum dabba mai nono ya ringa tatsa yana amfana da nonon har a kai lokacin da za ka karɓo kayanka to wannan sababi ne daga cikin sababba na dacewa da aljanna a gobe kiyama tunda abubuwa ne arba'in kuma wannan shine fiyayye daga cikinsu to duk ɗaya daga cikinsu in kai aiki da ita sakamako shine aljanna a gobe kiyama ina a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta irin wannan kyauta da ake kiranta almaniha idan mutum ya bada dabba wadda take mai nono ko ya bada wani icce na dabino da abin da ya kama da haka hassan yake cewa fa'adadina ma duna mani hati da anzi ya ce shi wannan marwaici hassan ibn afiya kenan ya ce sai muka ringa lissafa waɗannan tadodi muna so mu gano waɗannan tadodi guda arba'in ya ce banda kyautar ta akuya domin ita a bayyana ne ai manzon Allah ya bayyana yace muka ringa lissafawa irin min raddis salam kamar mayar da sallama wata shimitil adis da gaida mai atisha in ya ce alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah wa imaqatil aza an dari da nisanta abin da zai cutar da jama'a ga barin hanya wani hauhi da abin da ya kama da haka muka ringa lissafowa muka ringa lissafowa ya ce fa mustafana an na buluka kamsa ashirar ta kasala duk kokarin da muka yi ce ba mu wuce sha biyar ba a cikinsu su yi tunani su gano cewa abu kaza ma yana iya kasancewa daga cikin arba'in kinnan sai su sa shi a lissafi su bincika su bincika hannu su samo wata tada kyakkyawa su lissafa da ita duk a iya lissafin da suka yi da binciken da suka yi to ba su wuce ba sha biyar don haka a wancan hadisi da yake cewa al'imanu bid'un wa sab'una shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha anid dari da yace imani yanki saba'in da wani abu ne kololuwarsa kalima ta la ilaha illallah koma bayan nisan da abin da zai cutar da jama'a gabarin hanya wasu malamai sun ringa kokarin lissafowa da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza haka dai suka tattara suka kai har wajen saba'in da wani abu to shi a nan marwacin yana faɗa duk iya kokarinmu ya ce ba mu wuce sha biyar ba ba mu kai sha biyar ba banda ita mani hatul az domin ita manzon Allah ya riga ya bayyana sannan hadisi na hudu a baban wato hadisin jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa kanat li rijalin minna fudulu aradi wato wasu mazaje daga cikin mu mutanen madina wato suna da sauran gonakai waɗanda ba sa noma su gayi suna da gonakai da dama mutum yana da gona ta kai kusan goma shi kuma baya iya noma su gaba ɗaya faƙalu sai suka yi shawara su waɗannan mazaje na madina suka ce no ajiru habis sulus za mu ba da hayar game da ba mu sulusi kashi ɗaya daga cikin uku war rubu'i an gane ku za mu ba da hayar su bi sulusi game da kashi ɗaya daga cikin uku wa ru'i ko kuma ɗaya daga cikin hudu wa nisbi ko kuma rabin abin da aka samu ma'ana ka ba da gonarka ga wanda bashi ya je ya noma in ya noma abin da aka samu na amfani ya kasa kashi uku kai mai gona ya baka kashi ɗaya ko kuma ya kasa kashi hudu kai mai gona ya baka kashi ɗaya ko kuma ya kasa tsakiya ya baka rabi idan iyayen da kuka dandance kuka yi yarjejeniya ko kuma kai mai gona in an kasa kashi uku ka ɗau kashi biyu kenan shi wanda ya noma ya ɗau kashi ɗaya ko kuma in an noma kai mai gona ka ɗau kashi uku shi ya ɗau kashi ɗaya ko kuma a raba tsakiya iyayen da aka dandance maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su da ya ji wannan shawara ta sai ya ce man kana tilahu ardu duk wanda yake da wata gona wani ya zira aha maza Allah ya ce yi kokari je ya shuka kayansa auli ya mnahaha akahu ko kuma ya ba da kyautar ta ga dan uwan shi ya je ya noma ka ba wani dan uwanka musulmi ya je ya noma an gane ko ba tare da ka karbi komai ba ka ba shi kyauta ya je ya noma fa in aba maza Allah ya ce in ko ba ya iya ba da kyautar gonar ba wani ya je ya noma falyumsik ardahu ya rike gonar shi kyauta ba ta mallaka ba kenan aro domin ya yi amfani shi ne ake kira da mani haƙi shi ne ya ce man kana lahu ardu duk wanda yake da gona falle zira a hama za Allah ya ce ya noma kayansa aure ya mnaha a kawo ko kuma ya ba dan uwan shi kyautar gonar kenan ya je shi ya noma fa in aba in ya ki ba zai ba da kyautar ta ba to falle musik ardahu ya rike gonar shi ya rike kayan shi kenan in shaya ma za ta yi ta yi shaya ba tare da ya noma ba kaga anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da cewa ka ba dan uwanka aran gona ya je ya noma kamar yadda kuma hadisi na biyar a baban Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa ja'a arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato wani mazaunin ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil hijra ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wato al'amarin hijira domin yana so ya yi hijira ne daga can ƙauyen su ya zo birnin Madina ya taso ya kauro birnin Madina ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah ya ce masa wai hak ya ce kai canka wannan kalima ce ake yi da nihin tausaya ma mutum shine ya ce wai hak kai canka ma'ana ina tausaya ma innal hijrata sha'anuha shadid manzo Allah yace lalle hijira ho al'amarin ta mai tsanani ne al'amari ne wanda yake mai tsanani mai girma yana da wahala manzo Allah yace masa fa hallaka min ibil shin wai kana da garken raƙumma qala na'am yace kwarai yace ya rasulullahi ina da ku garke na raƙumma qala sai yace fa tu'ti sadaqataha manzo Allah yace kana bayar da zakkar su qala na'am yace kwarai ina fitar da zakkar su qala sai manzo Allah yace fa hal tamnaku minha shay'an kana ba da kyautar taguwa mai nono daga cikin su ga wani domin ya amfana da nonon kala na'am ya ce kwarai ya ce ina ba da taguwai masu nono ga jama'a su amfana da su kala sai manzan Allah ya ce fata halubu ha yau mawirdiha ranar da kake kai ta mashaya kana tatsa domin mabukata waɗanda suke bin mashaya mashaya kana tatsa ka taimaka musu domin almajirai waɗanda suke mabukata talakawa sukan je inda ake shayar da dabbobi to shi ko yana daga cikin haƙƙin duk mutumin da yake da dabobi in ya kai su mashaya to a nan mashaya a tatsi dabobi saboda waɗanda suke da bukata a ba su shi ne ce fata halubu ha yau mawirdi ha ranar da kake kai su mashaya kana tatsa ka taimaka ma talakawa mabukata ƙala na amsa ya ce kwarai ƙala sai manzan Allah ya ce masa fa'amal min wara ilbihar manzan Allah ya ce ka ci gaba da aikin da kake a bayan wannan teku ma'ana domin inda yake zaune yana bayan teku shi ne ce min wara ilbihar kenan bayan waɗannan kogina inda kake ka ci gaba da zama a nan ka ci gaba da aikin da kake sai ce fa inna allaha lan yatiraka min amalika shay'an ubangiji ta'ala ba zai tauye ma komai daga cikin ladan aikinka duk waɗannan ayyuka da kake ubangiji ta'ala zai cika ma sakamakon lada a gobe kiyama to kaga ayyuka ne kusan kala uku ga fitar da zakkarsu ga maniha da yake badawa sannan kuma ga tatsa da yake taimaka ma mabukata a ran da ya kai su mashaya maza Allah ya ce ka ci gaba da aikinka a inda kake domin hijira al'amarin ta mai girma ne maza Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai tauye maka komai daga cikin ladan aikinka shi ne ce fa inna Allah lalle ubangiji ta'ala lan yatiraka min amalika shay'an ba zai tauye ma komai wato daga cikin ladan ayyukanka a takaice wannan hadisi shi ma yana nuna fadlar irin wannan kyauta kenan na maniha sannan hadisi na gaba wato hadisin ɗawus shine kaisan al-yamani yake cewa haddasa ni a alamuhun bi zalik wato mafi sanin jama'a game da wannan matsala ya ce shi ne ya bani labari game da ita shine abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ardin tahatazzu zar'an manzon allah ya fita zuwa wata gona tahatazzu zar'an wato gonar tana kumbura tana tsagewa kenan shuka tana fitowa an gane ko ihtizazu shine ma'ana kumbura ƙasa kenan ta kumbura ta ringa tsatsagewa kenan domin tsuro ya fito kamar yadda yake cewa watar al'arda hamidatan fa iza anzalna alaiha alma'a hakazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij shine yace tahatazzu tana fasowa zar'an game da shuka kenan shuka tana famar fitowa faƙala sai manzon Allah ya ce liman hadhihi yace wannan gona ta wace ce faƙalu sai suka ce iktara hakulan ai wane ne ya ɗau hayarta wane ne ya ɗau hayar wannan gona faƙala sai manzo Allah ya ce amma innahu sanadi shi wannan mai gona lauma na haha iyahu inda a ce kyauta ya ba wannan wanda yake nomawa kana khairan lahu shine ya fiye masa alkhairi min an ya akuza alaiha ajiran ma'aluma da zai karɓi wani lada sananne game da wannan gona da a ce ya bashi hayar ta maza Allah ya ce da a ce aro ya bashi ne ya je ya noma da shi ya fiye masa alkhairi kaga ka ba da aron gona ya fi ka ba da hayarta domin a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitarwa dukkan waɗannan hadisai suna kwadaitarwa game da ba da aron gona mutum in yana da gonakai da dama to ya ba wani aro ya je ya noma ba tare da ya karɓi komai shine ya fiye masa alkhairi da zai ba shi hayarta na cewa ya je ya noma abin da aka samu ya ba shi kaza daga ciki ko kuma na ya ba shi kuɗi ya karfi gonar ya je ya noma kenan ka ba mutum aro shi ya fi haka dabba mai nono ka ba shi ya je ya tatsa ya amfana da nonon shi ne ya fiya maka alkhairi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك